الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فالموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الحمد لله يوم لا نتيجة ولا كراتم نا تفسير القرآن من جرمى أن وتا من البركة من رمضان نولنا شكرا دبو ɗaya da hudu da arba'in da biyar bayan gidan fayyan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da dubu biyu da ashirin da hudu miladiyan annabi ta alaihi salam a hakika wannan mutane azumi mutane mai girma mutane mai ɗaukaka mutane wanda yake da alfarma alhurmansa tana da yawa alkhairinsa yana da yawa manzo Allah ya ce duk wanda aka haramta wannan alfarma to yanzu za a halatta maka kenan kaga babu lokaci kenan na ka mu kokari mu ribaci alherin da ke cikin wannan wata hakika su alkhairai masu yawa manzo Allah yana cewa yin nafila a cikin wannan wata kaman farilla ne yin farilla kaman farilla sau saba'in ne sannan ana so mutum yawan karatu alkur'ani saboda wata alkur'ani ne yawan istighfari yawan salatin annabi sada zumunta taimako taimakon wanda ba su da shi wannan duka watansa ne sai kokari a rika taimaka wa juna a taimaki juna musamman wannan hali da ake ciki a allah malaukakin sarki yana yi mana bayani wannan aya ta sauka ne akan ahlul kitabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su a madina ya same su a madina lokacin da ya zo daga makka allah ya masa umarni ya rika duban baitul maqdis yana ibada da sallah daga baya kamar da muka karanta a baya sai annabi yana so a mayar masa da inda zai rika kallo ya zama ka'aba tunda ya bar makka baya ganin ka'aba yana kewanta inda allah ya ce qad nabi taqallubu wajhika bis samai falan walli ma qiblatan tardiha allah ya masa umarni فولي وجهك شطر المسجد الحرام su yahudu suna kallon mafaɗar rana suna ibada su nasara suna kallon mahudar rana suna ibada to sun yi tsammanin wannan shine abun kula tunda da inda yahudu suke kallo suke ibada nan musulmi suke kallo manzo Allah sai ya so Allah ya canza wannan ya mayar mata da shi wato gabas sashen Allah ke inda muke yi inda muke kallo a yanzu muna ibada sai Allah yake bala nan laysal birru an tuwallu wujuhakum tunda duk wannan bayani Allah ya yi shi a littattafan da suka zo kafin alqur'ani da at-taura da injila amma alkitabi duk suka kafirce wannan magana shi yasa ba Allah yake cewa wa innal ladina salamu bil kitabi la fi shiqaqin bayyin hakika wanda suka sabawa abin da yake zo a wannan littafi to lallai sun yi sabani wanda yake mai nisa sun tafi da nisa ba inda yake bukatar su ba sai Allah ce laysa albirru an tuwallu wujuhakum ai biyayya wa Allah tunda ya kace albirru duk wani abu mai kyau ya taru a cikin albirru ko da abu kyakkyawa za yi kyakkyawa ce masa albirru kamar yadda ismu duk wani laifi duk wani mummunan abu duk wani sharri yana iya taruwa a cikin al'ismu kamar yadda dukkanin alkhairi yakan taru a cikin albirru شين الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي بيئة والله باشين يمتون كوكو متاني كو جماعة سكلي مهود الرانا في إبادة كوكما مفاد الرانا في إبادة كما يدعو كما يدعو لنصارى في آآ باشين أمر صوبة باشين أمر مكاتبة ليس البر أن تولوا وجوهكم biyayya wa Allah ba shi ne ku fuskantar da fuskokinku kibar al-mashriqi ta wajen da rana take hudowa ba awal maghribi ko kuma ta yadda take faduwa ba tun da ana magana da Allah kitabi sune yahudu da nasara yahudu suna kallon mafadar rana nasara suna kallon mabudan rana su ibada sai Allah ya ce duka wannan ba shine albirru ba to menene albirru sai Allah ya mana bayanin menene albirru ta ce walakin albirru a wata riwaya a hafsu kenan ana ce walakin albirra walakin albirra ma wasu da muke karantawa mu ta ce walakin albirru shi da yi wa Allah ba shi ne a kalli mahudan rana kuma faɗanta a yi ibada ba a'a ba shi ne biyayya wa Allah albirru man amana billahi shine wanda ya imani da Allah menene rukunin imani al'imanu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don dogon hadisi yadda jibril ya zo ya same shi a cikin jama'arsa ba wanda ya gane jibril sai ta umar da ya rawaito hadisi ya ce wani bako ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi nan dukkan bawa wanda ya kai shi a Madina shi yasa muka ce masa bako ne amma abin mamakin shi ne ga shi kayan safari sol ba alaman ƙura a jiki ka san tafiyan da ba irin na yanzu ba ne ko dai zama kan rakumi ko a kan doki dole za ga mutum ya yi ƙura ba irin yanzu bane mutum ya shiga mota ya kulle ya kunna ac ko daga nan zuwa lagos ne ya fito ba lallai ka gane cewa ya dogon tafiya ya ce amma ga shi ya tsananin farin kaya ga gashin sama baki kirin ba alaman ƙura ba kuma wanda ya sai shi daga cikinmu mu ya zo kuma ya wuce tare da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gaban manzo Allah ya sa da gwiwoyin da gwiwon manzo Allah sai ya kama tambayar manzo Allah mal islamu kace al islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت تتمنى المسلمين تفسد شيء imani da Allah. ba wani abin bauta da jininta da gaskiya sai shi kuma kai imani annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah Allah ne Allah ne ya aiko shi a sannan kuma a kai da sallah akan lokacinta sannan a ba da zakka ga wanda suke da shi idan ya cika idan ya cika nisabi ya cika sharuɗa sannan a yi azumin watan ramadana sannan aka samu dama a jiya aikin hajji da lafiya da dukiya da guziri wannan shine musulunci sai ce gaskiyarka sai wani mamakin ya tsara kama mu kuma mu kama abin da muka sani idan mutum ya zo ya neman fatawa a wajen malami alga su malam da Allah menene hukuncin kaza sai ce hukuncin kaza shine abu kaza da kaza da kaza ce na'am to haka ne haka ne to masha Allah haka ne amma wannan yana tambaya ana ba shi amsa da cewa gaskiyarka ma'ana ta ya sani kenan sai za ka cewa mal imanu ta ce al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi ilmihi wa murrihi yace to na ji shi ko imani ba menene imani yace kai imani da Allah da manzannin Allah da littattafan da Allah ya turo da da mala'ikun Allah kai kuma imani da ranar lahira da duk abin da ta kunsa da kuma a kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba ta sake cewa gaskiyarka yace sai muka kayan mamaki ai ya kamata ce to haka abin yake dama haka ne amma ce gaskiyarka ya ce to mal insan ya ce al insanu an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka insani shine ka bauta wa Allah kamar yana ganin ka in ko baya ganin ka ka sani to kai ba shi yana ganin ka ubangiji to haka dai sai ta masa tambaya zuwa kashin hadisi amma mahallin shahidin malam shine a wala ta'lamu manama da billahi bai imani da Allah an tumina billahi kai imani Allah ba wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi kuma duk inda yake duk inda kake Allah yana tare da kai yana kallon ka ya fi kusa da kai akan igiyar rayuwarka wala nu aqrabu ilayhi min hablil warid wala nu aqrabu ilayhi minkum walakin la tashurun Allah yace muna kusa da ku amma ba ku so ku mu ba saboda shi Allah la tudriku al-absar ido baya yaskar Allah amma wa huwa yudrikul absara fa huwa al-latiful khabir shi ko ido yana shi Allah yana da san kowa da komai saboda laysa ka mithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake kaman kama da Allah amma Allah yana ji Allah yana gani to kada ka shagala cewa to Allah da irin idanun mu yake gani ko irin kallon mu yake yi ko da irin kunnen mu yake bi a'a kada ka shagaltar da wannan yanzu kai idan kana jin yunwa sai wani ya zo ya gaya maka a kunne kana jin yunwa ai jikinka ne yake gaya maka ko ko in kana jin fitsari ko bayan gida ko mishin ruwa to kai ma kenan in kana son kai abu ba sai an zo an gaya maka balle wanda ya halicce ka ta ka kai imani da Allah shi kadai ne ba yi da farko ba yi da ƙarshe laysa li awwaliyatihi bidayatun wala li akhiriyatihi nihayatun farkonsa bayi da farko ƙarshensa bayi da ƙarshe shi Allah Ubangiji malaukakin sarki ba wanda ya san lokacin da ya fara ba wanda ya san lokacin da ya ƙare shi Allah haka yake bayi da farko bayi da ƙarshe subhanahu wa ta'ala ta haka albirru an tumina billahi walakin man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar lahira da abin da ta kunsa menene rayuwa ta kunsa farko dai mutum in ya mutu zai je barzahu ne yana tsakanin duniya da lahira in yi shekawarinsa yana barzahu ne mana mana billahi wal yawmil akhir to daga ranar da Allah ya sa mutum ya mutu in mutumin kirki ne to ya sauka alheri kenan har abada shi kan alkiyama ta tsaya in ko ba na kirki bane to azaba ta same shi har abada manzo Allah yana cewa alqabr awwal manzil min manazil al-akhirah idza kana khayran fama ba'dahu khayrun minhu fa idza kana sharran fama ba'dahu sharrun minhu shi wato kabari shine farkon masauki na lahira idan ya zama alheri to abin da yake biyowa baya ya fi na farkon kasancewa alheri in bai zama sharri to abin da ya sharrin da zai biyo baya ya fi sharrin farkon Allah ya kiyaye Allah ya sada mu da alheri a wani hadisi yana cewa alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hubbatan min hubarin nar kabari ko dai ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma wani rani wani kwari daga cikin wuta Allah ya kiyaye mu ma'ana idan mutum ya mutu musulmi mutumin kirki tun daga ran da ya shiga kabarinsa in dai ya samu ya mai da jawabi daidai tambayoyin da za a maza to tun daga lokacin za a sa kabarinsa a jona shi da aljanna nima tana samunsa in da banza ne Allah ya kiyaye tun daga wannan rana za a jona kabarinsa da wuta azaba tana samunsa Allah ya kiyaye bayan nan za a taso ran tashin alkiyama farkon wanda zai taso shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karshen mutuwa gaba daya shine Jibrilu dan har Azra'ilu mala'ikan da ke daukar rai yana kirga Jibrilu rasuwa dan bayan an gaba kashe kowa da kowa kowa ya mutu sai Allah madaukakin sarki shi kadai لا شريك وحده لا شريك له sai mala'ikun sannan israfilu da mika'ilu da jibrilu da azra'ilu su ne kawai masu rage sai Allah ya tambaya azra'ilu yanzu a rage a duniya ta ce ya ubangiji kai ne kawai ka rage sai bawan kannan kaskantacce azra'ilu sai israfil sai mika'il sai jibril ya ce ka ɗauki ran israfil da mika'il ɗauki ran sai su masu fadi su sai zaki tambayansa azra'ilu wa ya rage ya ce yanzu kam daga kai wa da kala sharika laka sai kaskantaccen bawanka nan azra'ilu sai jibrilu ya ce to azra'ilu lokacin ka yayi kai maka mutu shikenan sai azra'ilu ya faɗi mutu sai Allah ce da jibrilu kai ma dole ba sai ka dandana kullu nafsin zai ka san mauti kai ma ka mutu sai Allah ya zauna ba kowa ba komai kamar yadda da farko kafin ya yi halitta ba kowa ba komai shi kaɗai ne to haka yanzu ma a ƙarshen rayuwa sai zan ba kowa ba komai sai Allah shi kaɗai sai bayan can wani lokaci shekara da shekaru ko shekara dubu arba'in ko fiye da haka sai a saukar da ruwa ruwan sama yawa ya zama kamar ruwan mani wanda zai fara tashi shine ƙarshen wanda ya mutu shine jibril din nan sai ka tashi ka je ka kira annabi muhammad tunda ka ga shi mutuwa ya jibril ai ba masa kabari ba ko an masa kabari waye masa kabari annabi muhammad da ma shine yace ana awwalu man tanshaqqu an ardi yawm al-qiyamah wala faq ni ne farkon wanda ka sa ta ce ce a ran ta al-qiyama in fito ba alfari nake yi to Allah zai tura jibrilu yace ka je ka kira annabi muhammad aje ka kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan mu'minai annabawa mursalai da mala'iku da muminai su taso suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka za mu taso muminai ana yi to ka kai kokari ka saba da wannan kalma tun a duniya saboda mutanen kirki da ita suke tashi a ran tashin alkiyama a je filin alkiyama duka wanda yake zai zama yawa Allah biyayya sai ya imani da waɗannan abubuwa duka walakin biru mana mana billahi wal yawmil akhir lahira kuwa nan da za a yi hisabi nan da yake samun yawa alƙarshi Allah ya tada mu nan da za a yi hukunci na aljanna sabi aljanna Allah ya tada mu na wutar sabi wutar Allah ya kiyaye mu to duka sai mutum ya imani da wannan to duk abinda ranar lahira ta kunta sai mutum ya imani da shi ya yarda da shi bayan ya imani da Allah kai imani da wuta da aljanna wannan zuma malaman suna cewa wai akwai wani zamani da za a je da wuta da aljanna ma su yi fana'i babu su amma ba su wani nasi da suka dogara da shi guda haka yana so mutum imani da waɗannan wato al'amura walakin albiru mana mana billahi bayan ka yi imani da Allah kuma muka faɗa mana mana billahi wal yawmil akhir kuma ka yi imani da ranar lahira da duk abin da lahira ta kunta wal yawmil akhir wal malaikatu kuma kai imani da mala'ikun Allah gaba da yanzu in ka ware wani kace baka imani da shi ba Allah ba zai karbi imanin ka ba shi yasa a wani waje Allah yake cewa akwai waɗanda suke kin mala'ika jibril man kana aduwwan jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah yahudu ba sa son jibril su ma mika'ilu suke so wai duk lokacin da aka ce jibrilu to azaba yake kawowa amma mika'ilu alheri yake kawo kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil jibril Allah ya ce to in ka ce ka yi imani da mika'ilu ba ka yi da jibrilu ba to ban karbi imaninka da kai da mika'ilu ba dole sai ka hada kai gaba daya wal malaika malaikun nan ana so a san su wanda suke musamman malaiku guda goma ana so ko ba ka san sauran ba kai kokari waɗannan kam ka san su kamar yadda muka faɗi guda hudu akwai malaika jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu akwai azra'ilu akwai munkar akwai naki akwai nakiru akwai raqi akwai afid akwai a a suna nan dai sun kai goma wayannan mala'iku ana so mutum duka ya san waɗannan mala'iku kuma ya san ayyukansu a kidance idan mutum ya tsaye san su to wannan ya kuɓuta daga abin da ake masa tsoro amma idan bai san su ba ya kamata yi kokari ya san su wal mala'ikati kuma kan ka sai wani iyakan su kenan a'a mala'ikun Allah duka za ka yi imani da su da wanda ka san su ka taba jin sunan su da wanda baka san su ba saboda su mala'iku wato ibadun mukarramun jikin su haske ne nuraniyun su jikin su haske ne bai ba su jiki yadda ka tanda zai kare su yana shigowa jikinsu nurani ne sannan ibadin mukramuna ne su bayan Allah ne masu karama masu girma kuma ba sabai wa Allah musu ba la yadduku na bil qawli wa hum bi amrin ya'malun sai dai idan Allah ya gawarce su a wani abu suna magana kamar inda yake musu yake tambayar su yana ce musu ina so in ajiye khalifa ta a bayan ƙasa wa in kana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to me Allah yace ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfuku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to kaga nan ya tambaye su ne suka yi muhawara da shi amma su mala'iku ba ta yi wa Allah ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون بات يو الله سابو كما يسبحون الليل والنهار لا يفترون سورنا لا يعصون الله ما أمره أبدا الله يأمر سيدنا شباك الله أمره ويفعلون ما يؤمرون أبدا الله يشف أي كتا سنع أي كتا كما تسبيه تكيه dare da rana safe da yamma kowane yanki daga cikin dare da rana tasbihi suke yusabbihuna al-laila والنهار لا يفترون ما سينكرون saboda me ba ta gajiya balle ce za su je su huta ba ta jin bacci balle ce za su je su kwanta ba ta jin yunwa balle ce za su je su nemi abinci su ci ba ta jin kishin ruwa balle ce za su je su nemi ruwa su sha ba ta yin aure balle ce za su je wani iyalansu na koyaushe cikin bautar Allah suke su mala'iku kuma su kamanninsu ba na maza ba ne kuma kamanninsu ba na mata ba ne wajen suna cewa mala'iku mata ne ‘ya'yan Allah mushrikai ke ne haka suke fada yana suna cewa suna dangantawa Allah mala'iku suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata da su mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne wasu halittu ne na Allah haka ya ga dama ya halicce su wannan mala'iku kenan wala tanzu mana mala billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi sannan mutum ya imani da littafan Allah abin da ya ce alkitab din nan ya kunshi dukkanin littattafan Allah da ya turo ga baki daya dukkanin littattafan Allah da ya turo suna da yawa manya daga manya daga cikin su su ne akwai sufi Ibrahim wa Musa akwai at-Taura akwai Injila akwai Zabura akwai kuma Alkur'ani mai girma wayannan su ne littattafan Allah wanda ya turo su akwai su bayu na su ibrahim wa musa akwai attaura na annabi musa wanda annaba da suka zo bayan da shi suka yi amfani wanda mu ma mun yi amfani da waɗansu hukunce hukunce shine malaman usulul fiqh suka bashi shar'u man qablana inda Allah ya cewa katabna alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juha qisas ai fiya ai fi taurati annaba duka wanda suka biyo bayan annabi Musa da shi suka yi aiki sai da taura ya zo tare da annabi Isa to waɗansu abubuwa da aka sauke na taura sai aka ana koma ana amfani da su a cikin injila ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم النبي إيسا كان يقول التوراة هذا يقول الإنجيل ai ko kiristoci za ku yi suna cewa tsohon alkawari da sabon alkawari tsohon alkawarin nan shine injila sabon alkawari shine wato tsohon alkawari shine attaura sabon alkawari shine injila sannan akwai zabura littafin annabi dawud falan su malamai sun ce yawanci addu'o'i ne tabbihai a cikinsa hukunce hukunce in akwai ba yawa sannan alkur'ani wanda ya roce kamakin su yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bi dukkanin annabawa da manzanni da ulul azmi na rusuli to haka alkur'ani ya bi dukkanin littattafan da Allah ya turo a wal kitabi ya bi dukkanin littattafan Allah duk wanda ya imani da alkur'ani bai imani da sauran littattafan ba to Allah ba zai karbi imaninsa ba wal kitabi wan nabiyyi wan nabiyyina da kuma annabawa dukkanin annabawa mutum zai yi imani da su dukkanin su gaba ɗaya annabawan Allah su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma mala'iku ba wanda ya san adadin su fa ma ya lamu zuwa rabbika illa huwa amma annabawa ya zo hadisi manzo Allah ya ce annabawa mutum dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu annabawa daga cikinsu Allah ya ce su ma annabawan ba wai kai ɗaya suke ba a waɗansu sun fi wasu walakan faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din a cikin su aka samu manzanni ɗari uku da goma sha uku su wannan manzanni ɗari uku da goma sha uku nan su ma ba daidai kansu yake ba waɗansu sun bi waɗansu tilkar rusulu faddalna ba da mara ba to a cikin gona yi kula sha hukun nan sai aka zaɓi mutum biyar su ne ulul azmin rusuli wa minka wa min annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam a cikin su biyar din sai aka zaɓi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu annabi muhammadu sai ta Allah ya fara da yake wa minka to su aka fara da su waɗannan annabawa to dole ne sai ka yi imani cewa Allah yana da annabawa yana da manzanni ko ba za ka ware wani annabi ka ce shi kai imani da shi kamar yadda yahudu suka yi ba to su imani da saura ba ba za ka ware wani annabi ka ce da shi kai imani ba ka yarda da saura ba kamar yadda kiristoci suka ware annabi isa ba za ka ware annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ka ce shi kai mai da shi bane sauran annabawa ba abin da Allah yake cewa a wani waje la nufarriqu baina ahadin min rusuli in mutum ya ware ɗaya daga cikin annabawa sai ce to ban gari imanin sauran ba da haka su annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun nan ba ka isa ka san su duka ba ka ji an maka a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku su ma baka yi saka su gaba ɗaya ba to akalla kai kokari ka san waɗanda suka zo a cikin alkur'ani iya su ashirin da biyar ɗin nan annabawa suna annaba da suka zo a cikin alkur'ani guda ashirin da biyar ne kai kokari ko iya su ka san su a wani waje Allah ya jero wajen annabawa goma sha takwas yana cewa wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa nuwan hadaina wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa nuwan hadaina min qablu wa min dhurriyyati dauda in kace wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساع ويونس ولوطا وكلا فضلنا عليه kaga nan ka samu annabawa nawa goma sha takwas saura guda nawa guda bakwai a ciki baka ji adamu ba akwai da Allah ke cewa ya adamu uskun an tawazo zukal jannata wa ila adin akawun hudan wa ila samuda akawun salihan wa ila madyana akawun shu'aiban sannan a wani waje Allah na cewa wa isma'ila wa idrisa وذا الكبر سوى نين النبي محمد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم to kowa in nan ashirin da biyar ka san su ya wadatar saboda su ne Allah ya ambata mana su alqur'ani amma Allah da kansa cikin alqur'ani ya gaya mana ba iyakansu kenan ba yana cewa wa rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك akwai ban da muka baka kistoshin su akwai waɗansu kuma da ba ka kistoshin su ba to kaga in kai kokari ka san wannan to shi ma yana cikin albirru walakin albirru manamala billahi sai albirru ba wai kalli gabas kai ibada ko kalli yamma kai ibada ko kudu ko arewa ba a'a ba shine biyayya wa Allah albirru shine ka imani da Allah kamar da muka faɗa a baya da sifofinsa da sunayensa ka yadda bai da farko bai da ƙarshe na tare da kai ko'ina mana mana billahi wal yawmil akhir da ranar lahira kamar da muka bayanin ta a baya wal mala'ikatu kamar da muka bayanin mala'iku wal kitabi kamar da muka bayani akan littafai wal nabiyina da kuma yadda muka bayani akan annabawa kaga wannan duka rukunai na imani al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr su ne rukunan imani to in kai imani in kai imani da waɗannan to wannan shine albirru sai Allah ya ƙara ya ƙara bayani akai yace wa atal mala ala hubbi saboda an san mutum inda yake da kuɗi idan mutum yana da kuɗi suna ƙara yawa kana ƙara sun suna ƙara yawa kana ƙara rowansu maimakon suna ƙara yawa kana taimako kana sadaka amma tabiyan ɗan adam hulika linsan halwa idan masa sharru jazwa wa idan masa alkhairu manuwa daga wani sharri ya same shi kai baka ji labari bane gona ta fari bana mu samu amfani ba baka ji labarin shago na ya kone ba baka ji labarin mota na hanya da kaya na sun kone ba amma da zai samu riba a ciniki riba biyu ninki biyu ba zai gaya wa kowa ka a ayo sai dai ce kai wallahi akwai alheri da mana ne kokari kenan amma wace ka a ayo bana kan wallahi mun samu alheri da yawa kaga abin da muka samu na riba ai abu kaza na sayo kaza na sayar da shi a kaza ba zai faɗa ba amma shari'a na samu sannan da nan zai ta yaya ta saboda tausaya mata amma in alheri ne ba zai fara ba saboda kara zo ya bayar haka dan adam haka Allah ya dan adam Allah ne ya halitta shi haka sai wanda ya yi zuciyarsa shi da adam adam Allah ya halitta shi akan dabi'u da yawa amma Allah yana so ya yi wannan dabi'un shine in yi haka ya ci jarrabawa dan adam duk inda ya ganshi kowaye ne shi yana da gaggawa sai dai na wani ya fi na wani saboda haka Allah ya rike shi saboda shi dan adam Allah ya rike shi ne akan gaggawa kulubal insanu min ajal duk inda ga dan adam sannan ni dan dan adam yana da jayayya ba dan adam da bai da jayayya wa kana al-insanu akthar shay'in jadala da ka da Allah ba kaza a ba haka bane ce kai ka a ba haka bane ko shi ne bai biya maka musu sai an tuke ya shi an tabbatar da nan ya hakura to shi ma haka aka ce to haka aka da dan adam amma ana so ya yaki wannan ɗabi'ar sai ya fito a mumini sosai shi yasa Allah ce wa atal mala cikon biyayya tsari akan imani na biyayya shi in Allah ya baka dukiya to ka rika bare ta saboda Allah ala wubbihi sai da cewa yana son dukiyar mutum dukiya ta cikin rai ba wanda ba ya son arziki ba wanda yake son talauci to idan ka samu ka rika bayarwa in kana bayarwa sai Allah ya baka in ka rike sai Allah ya baka da wayonka akwai ran su mala'iku guda biyu kullum garin Allah ya waye suna addu'a suna cewa Allahumma aati munfikan khalafa wati munfikan khalafa kullum addu'a ke kenan Allah duk mai ciyarwa saboda kai mai bayarwa saboda kai Allah ka ninninka masa irin abin da ya bayar Allah ka bayar masa da alkhairinsa ya Allah duk mai rowa mai kamewa mai hana mai hana kyauta mai hana taimako mai hana sadaka Allah ka lalata dukiyar ko ta wata fuska shine salaf to in kana so ka ribaci wannan addu'a to kai kokari ka zama mai bayarwa fatar ma da lawubi kuma da ya tashi bayarwan sai ya ba wa makusanta wa asal ma da lawubi da wai kurbe idan za ka yi sadaka Allah ya baka dama ya baka walwala to ka fara da na kusa da kai danginka makusanci da shi za ka fara matukar mabukaci ne kaga ko addini da manzo Allah Allah ya bashi ya kawo duniya sai da Allah ya fara ce masa wa anzir ashirataka alqrabina ka fara da yakon ka makusanta kar ya zamo mutum ya zama kamar inuwar giginya bishiyar a gidanku inuwa a gidan wasu a duk abin alheri in ka samu to ka fara da naka duk abin alheri idan ka ba wani bare sadaka sadaka yayi za ka samu ladan sadaka wannan addu'a da mala'iku suke maka zai same ka amma ba idan ka ba makusanci to lada biyu za ka samu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ladan sadaka ga ladan zumunta to in kana so ka zama mai biyayya wa Allah to bayan ka yi imani ka zo mai ba da dukiyarka musamman wa makusancinka wa ya talma ya rabu da kobe wal ya jame bayan ka ba wa makusancinka da wanda yake nesa da kai kyauta to fakar ka manta da maraya manzo Allah ya ce ana ana ana wa kafir yatimi ka hataini fil janna ya nuna yatsunsa guda biyu da babba da mabiyansa ta ce ni da mai kulawa da hakkin marayu da mai taimakon marayu haka muke da shi a cikin aljanna wane ne maraya maraya shine wanda ya rasa uwa uwa ya rasa uba amma bai balaga ba saboda manzo Allah ya ce la yutma ba'da hulmi daga ran da mutum ya balaga daga ran da ya balaga idan mutum ya balaga ko mace ko namiji to ba sunansa maraya ba daga rana ya zo mabukaci amma maraya kam shine yaro karami wanda ya rasa uwa da uba ko ya rasa uba wannan shi ake kiransa maraya da haka so ma in ka taimake su to ka yi biyayya wa Allah ka yi abin da ake so wa ya kalma ya lawo biyu da wai kurbe wa da jami wal masaki haka kuma bayan ka ba makusancinka ka ba wa maraya sannan ka ba wa mabukaci miskini wane ne miskini miskini shi ne wanda bai da inda zai kwana mai kyau bai da abincin da zai ci bai da tufafin da zai sa wannan shi ne ake da miskini manzala yana cewa miskini ba shi ne wanda zai zo yana roƙo a bani abin da zan ci a baki dabino ɗaya ko biyu ko loma ɗaya ko biyu shi kenan ba a'a wannan ba shi ne asalin miskini ba shi ma miskini ne amma asalin miskini shi ne wanda baya da wadataccen gida ne wato baya da wadataccen gida baya da tufafi baya da abinci kuma bai fito yana roƙo ba amma wanda ya ganshi ya san cewa lallai wani mabukaci ne to irin wa'annan sun suka fi cancanta a taimaka musu amma masu baran ma ba ba ce wai kar a taimaka musu ba manzo Allah ya ce lisa'ili wal mahrum da wanda ya fito ya tambaya da wanda ya shiru bai tambaya ba duka suna da haƙƙi kuma kai mutum ya zama ko a mashin ko a keke ko a mota yana roƙon ka ce ha ka zo mun a mashin ko a keke kana roƙo na a manzo Allah ya ce lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farati mai bara yana da haƙƙi ko akan doki ne ma'ana mutum ko a mota ya zo maka ko a keke ko a mashin ya zo ya roƙe ka in kana da hali ka bashi in baka da shi ka bashi hakuri ya bi akan ka bashi ka zage shi kana bashi kai ka zo akan mota ka zo kana ba za ka ce ka sai da motar ka yi ka yi jayi da ita ba a ka ce gashi Allah ba da sa ko kuma ka ce ka yi hakuri ba in shi Allah ba da sa to ya bi ka bashi ka ya masa bakar magana saboda me Allah yana cewa a aw miskinan za matraba a yana cewa amma yatima fala taqhar amma sa'ila fala tanhar kada ka tunkure maraya ka hana shi in yazo nema kuma kada ka yi wa mai bara tsawa yana cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawwa alayh kana da shi baka yi niyya ba to ka gaya wa mai bara magana mai daɗi ka sallame shi ya bi ka bashi ka gaya masa fakar magana qaulun ma'rufun ومغفرة خير من سلكة يربوها أهلي والله غني حليم كما كسني Allah mai wadatar wa shi ya wadata ka yadda Allah yake haƙuri da kai to kai ma kai haƙuri da masu bara in sun zo ka ba su gwagwadon abin da kake da shi wai miskina wannan sabi wa atal mara ala hubbi zawul qurbi wal yatame wal masakin da miskinai wa ibn sabil haka matafiyi shi ma matafiyi yana da haƙƙi a kanka ko da ko miliyoniya ne a garinsu in ya zo roƙe ka wallahi na fito daga gari kaza guziri na yanke ko mun haɗu da yan fashi ko wata musiba ta sami a hanya ina nema a taimake ni in kana da shi ka bashi in baka da shi ka bashi haƙuri hamdu sabi matafiyi ce kuma ko da ya dukiya a garinsu Allah ya ba shi wannan haƙƙinsa ne وآتى المال على عبده ذوي القرب واليتامى والمساكين من السبيل وابن السبيل والسائلين to haka shi ma wanda ya fito yana roƙo din ya fito fili yana roƙo a taimake ni tunda Allah ya yi maganar su a wa yana cewa wa amma sa'ila fala tanhar a أما الاثنين فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أو يأتي للسائل والمحروم أو نجوكم أشبا مسكينا ويتيما وأسيرا إن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ko ba wai suna neman wani abu bane ba suna neman godiyanku ba inna ma nut'imukum liwajhillahi لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قبطريرا iyaka muna yin kudina idan Allah ne muna tsoron wata rana wanda ke zuwa wa kowa ran tashin kiyama Allah ya kawo mana taujiya ce to Allah ya kawo mana taujiya wannan rana to don haka masu cewa a daina bara a daina bara to sai sun tarantar abin da za su ba mai bara kafin su hana shi yanzu kam gashi jagororin kasan sun mai da kowa mabaraci kowa bukaci ne sai dai na wani ya fi na wani Allah ya kawo mana sauki albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya gaya wa duk wanda za mu ba su haƙƙin a wata sai gani sabili wa sa'ilina mai fita yana bara yana roƙo ba saboda Allah da annabi ka bashi wa fi riqab haka kamammen yaki ko kuma bawa sun yi da mai gidansa kawo dubu kaza zan iya da haka zama ɗa to wannan za ka ba shi zakka duk wayannan sabobin za su ci zakka kuma za a ba su taimako tunda ayar da take magana wanda za su zakka mai Allah yake cewa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil فريضة من الله فقيري مسكيني لفقراء المساجد والآمين عليها ما سأيتي وجن حلو ذكا والمولفة قلوبهم كافرين نباس الإيماني musu musulunta ba amma suna cikin wahala za a ba su zakka saboda a ji hankalinsu zuwa ga alherin addinin musulunci a wafin rikani haka bawa ya yi da mai gidansa zai zo zai yanta shi amma ya kawo kuɗi kaza to za a ba shi zakka ba shi kansa wa fi riqabi wal gharimina haka wanda ba shi ya masa yawa duk wanda ba shi ya masa yawa za a ba shi zakka ya biya ba shi wa fi sabilillah haka wanda ya jihadi saboda dokar Allah ibn sabili haka matafiyi shi ma zai ci zakka to kaga nan Allah ya rubuta mana su duka wa atal ma la hubbihi zawil qurbe wal yatame والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإن بك نوعين البر سأل الله يجب أن وأقام الصلاة كما يتيد سلا لين تأكل لوكة تشكين جماعة تيدي أزي سند يتسلى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كون لوكة سلا ينا أورد تسلى in mutum ya bar shi a wannan lokaci ba dai ba wani uzuri ne mai karfi ba to ya yi wajibi ɗaya ya bar ɗaya to da wajibi guda biyu ne haɗe wajibin yin sallan da wajibin da wajibcin yin ta a kan lokaci wa kama salata ya cika ruku'u da sujjada da kuma nutsuwa a cikin sallah wa ata zakka kuma ya bada zakka in yana da dukiyar da zai bada zakka yanzu idan mutum yana da miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai da talatin da biyar da ɗari uku da sittin suka shekara guda to zai fitar da zakka amma sharaɗi mulkan kamilan nisaban kamilan haulan kamilan dole sai ya zama wannan kuɗi duka naka ne ba rabon wani ciki shi ne mulkan kamilan nisaban kamilan in ya kai miliyan bakwai da abubuwan da na faɗaɗin nan miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai da talatin da biyar da ɗari uku da sittin to shi ne nisabi a bana duk da dai canjin yana sauka yana hawa idan suka shekara guda haulan kamila to sun za a masa zakka akwai na noma kowane jami goma ka cire guda ɗaya in kuma noman rani kai to a dami goma nan sai ka raba abinda za ka fita na damina sai ka raba shi biyu ka ba da rabin inda damina ne ruwa ne ya sauko ya buyi wajen ka samu amfani duk da mai goma za ka cire ɗaya in kuma ka yi bayi ne inji ka saka ka yi ban ruwa to duk goma za ka ce rabin dami tun da kai ka yi bayi kowanne dai akwai na dabbobi akwai tsare-tsare in akwai kake da shi in cinkiyoyi ne in shanu ne in raƙuma ne raƙuma daga biyar ake fara fitar musu in kana da raƙumi biyar akuya ɗaya raƙumi goma akuya biyu raƙumi sha biyar akuya uku raƙumi ashirin akuya hudu raƙumi ashirin da biyar shine za a fara fitar raƙumi shanu ko sun kai talatin za a fara fitarwa akuyoyi tumaki da awaki ana iya hada su in sun kai arba'in ake fara fitar da su fitar musu da zakka haka dai idan mutum yana da wannan to shi ma ana so ya fitar in ko bai fitar ba idan ya je lahira to lalas za a masa da kuɗin kun san lalas ko wanda bai san lalas ba ya samu leda ya ƙona shi wato ya ya ya ya kunna masa wuta to in ya ka zai yana diga haka to wannan haka za a mai masa dukiyarsa ana diga masa a jikinsa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فالله يتمنى فبشرهم بعذاب أليم إن دي سبا تارا أزر فالي ديناريا باسا شير وسبو الله فالله تكمز على البشر بعذاب ميرمدي يوم يومي عليها فيها وتقوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم الله يقول لنا نالي وأننا لسم هاي كلهم كلنا كتير صيكنا نعم saboda soyayyan kudin kuke rowa kuka ki ba wa kowa kuke rowan dukiyar saboda ita kuke son ta ita ce in dai muke muku yalar da ita ai kayan ku ne hada ma kanatu li anfusikum wannan shi kuka taskace wa kanku fa zuqu ma kuntum taknuzuna na ku dan dane abin da kuka taskace wa kanku Allah ya ce haka idan ka dukiya ta kai zakka ka yi kokari ka fitar da hakkin Allah a ciki sai ka Allah ya yaukaka arzikinka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat idan riba yayi wa dukiya sai ga Allah sai ga dukiya tana lalacewa ba ga da ba dalili amma idan kana fitar da zakka sai ga an kana taimako kana ba wanda baya da shi sai ga arzikinka yana yawaita arzikinka yana yaukaka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat don haka in kana da makwabci ko aboki ko dan uwa wanda ka san dukiyar ta kai da ka ka yi masa nasiha ya rika fitarwa musamman irin wannan lokaci da yake cikin bukata wanda ka ce mutum ɗaya ya bi ka gina masallatai ya bi ka biya wa ɗalibai kuɗin makaranta ya bi ka gina makaranta ko ka gina makarantu ciyar da mutum ɗaya wata mata fa canwa kuliya ta ɗaure ta sa ta a cikin keji bata bata ta ci abinci ba ta nemo wa kanta ba bata kuma ba ta ba ta mutu dalilin wannan Allah ya sa ta wuta to ina 'yan kasuwa masu tsanantawa masu sayan kaya ina gwamnati da ba ta sassautawa mabukata ina masu hannu da shuni wanda kai mutum idan kana da shi to ɗan uwanka fa hakki ne a kanka hakki ne Allah yana cewa wa ati zal qurbe haqqahu haka miskini hakki ne a wuyanka ka bashi haka matafi hakki ne a wuyanka ka bashi wa ati zal qurbe haqqahu wal miskina wal sabil ذلك خير للذين يريدون وجه الله wannan shi duk wanda yake nufin Allah to wannan shine mafi alkhairi a gare shi wannan fa duk ana mai lissafin menene birru da haka birru ba wasu kalli gabas ko wa kalli yamma ko kudu ko arewa kai ibada ba a'a su ne wayannan abubuwan da aka lissafa mana man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala la hubbihi zawil qurbi wal yatami والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة duk wannan su ne birru kuma Allah bai tsaya nan ba sai ci gaba da cewa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu masu birru wanda yake biyayya wa Allah yake yi dawa Allah to abin da Allah ya murce shi zai yi gurgurdan yin sa fatakullaha mutaqatum duk abin da Allah ya ce ya bari zai bari gurgurdan bai gurgurdan iyawansa shi ne ake kiransa wato yana da birru kenan shi ne mai biyayya walmufuna bi ahadihim su ne masu cika alkawari idan ahadu idan suka yi alkawari manzo Allah ya ce alamatul munafiqi talatun idan haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamatul munafiqi guda uku ne duk lokacin da ya bude baki zai magana ƙarya zai yi idan haddatha kazaba ko idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari ya saba wannan aikin munafici ne wai za ku mina kana in an ba shi alkawarin an ba shi amana ya fito da ta wani hadisi yana cewa idan haddasa kazaba wai za ahada fajara a wai za ahada gadara wai za khatama fajara idan yi magana ya karya idan yi alkawari ya saba idan kuma wato ko fada zai yi kusuban ma zai yi ta yin ta ne akan ba akan gaskiya ba to shine Allah ya ce sifin masu birru su ne wani muguna da ahadi mu idan ahadi su ne masu cika alkawari idan suka ɗauka sannan ya gane cewa ne da ta nan ba ya ce wasu sabirina masu birrun nan masu biyayyen nan su ne masu haƙuri haƙuri manzala ce da haƙuri mutum ne da haka mutum ne yawan kyauta in kana so ka san waye ne haƙuri ka dubi annabi muhammad shi ne haƙuri kana ajwadu nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan annabi muhammad والصابرين والمؤمنون بأجر إذا عادوا والصابرين في البأساء سنة سنة حقولي دنيوة والصابرين في البأساء والضراء kuma suke tsananin haƙuri da duk wani cuta da zai same su kowane irin nau'in cuta ne ta haka cuta ibada ne mutum ya haƙuri da yunwa da talauci ibada ne mutum ya haƙuri da cuta da Allah ya same shi ibada ne amma ba ce ka zauna yunwa ta kashe ka ba a ka fita ka nemi halal ba ce ka zauna cuta ya kashe ka ba ka fita ka nemi magani da kulli da'in dawa ما أنزل الله داء إلا نزل معه الشفاء أو كما قال ba wani cutar da Allah ya kawo face sai ya kawo mata magani da haka neman magani ma ibada ne yadda cuta ibada ne neman magani ma ibada ne wasabina fil basai wad darai wa hina al ba'th kuma suna da hakuri wajen yaki in haru da makiya ba sa gudu wajen yaki waɗannan ulaika alladina sadaru su ne masu biyayya na gaskiya wanda suka tafi da wayannan tufafin da muka jera su ne masu imani na gaskiya Allah ya samu daga cikin su lakal ladina salafu su ne wanda imanin su wato aikin su ya gaskata imanin su saboda shi ya imani a zuciya yake wal imani fil qalbi yusaddiqu al amal zuciya ai imani yana yana zuciya ne menene yake gaskatar da zuciya ne yake gaskatar da abin da ke cikin zuciya shine aiki أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وإنهم سنة ما سورة الله haka duk wannan zuwogin wanda ya cika zama shine zama mai tsoron Allah Allah ya sa cikin masu tsoronsa mai tsoron Allah ka yi abin da Allah ya ce ka yi gurgudun iyawanka ko a cikin mutane ko a boye ko a bayyane ko kai kadai ko cikin jama'a ka bar abin da Allah ya ce ka bari ko kai kadai ko a cikin jama'a ko ko a boye ko a bayyane wannan shine tsoron Allah in ko Allah ya baka tsoronsa to ya hada maka alherin duniya da lahira Allah ya baka tsoronsa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za mu dakata na abu da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman Allah ya saka shi nan mu da alheri wannan ayi da muke cikin kasan Allah ya kama da sauki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sassauta mana dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa kayan abinci sauka kayan masarufi Allah ya saukar mana da su su yi su yi kwata-kwata albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa damuwarsa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai bukatar Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yi masa fatiha al-qadir fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره من ذلك العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم